أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يكفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه... من قد ما الله دي هذا يوم لهدي أصبر آه... a wannan masallaci mai albarka wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta aya na 220 ko kuma mun karanta aya na 219 yau za mu tashi a aya na 220 ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana dangane da hukuncin wato jiya da shata wanda sahabban manzon Allah suka tambaye shi Allah ya faɗa mana aya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ta ya rasulullah dangane da giya da shata wanda jiya ne dogon bayani to kula da cewa mun ji gidan rediyo ba su saka bayanan da muka yi su gaba ɗaya ba da bukatuwa zuwa ga mu maimaita amma akwai sakukuwan mu muhimmai wanda mukan ji wato ba su samun shiga zuwa ga mutane. A yas'alunaka 'anil khamr wal maisir ita ce farkon aya ko ko a wani kaulin an ce ita ce aya ta biyu wanda Allah ya yi magana dangane da hukuncin giya. Za Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun tambaye shi aka ce shi gina Umaru ne da shafin wasu sahabbai suka ce ya Rasulullahi kamar bayani mai warkarwa dangane da al'amarin giya. sai aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan aya suna tambayan ka dangane da giya da ta ta ya rasulullah qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas ka faɗa musu ya rasulullah a cikin giya da ta ta da akwai wato laifi ne girma wanda ake ce masa al-kabira wa manafi'u lin-nas a ciki kuma akwai wasu ƴan ƙananun amfani ga mutane amma wa ismuhuma akbaru min nafsihima laifinsu ya fi amfaninsu kaga kuwa duk abin da laifinsa ya fi amfaninsa sai a bashi kawai wa yas'alunaka ma za yunfiqun ya rasulullahi suna tambayin ka dangane da abin da za su ciyar qul al afwa Allah ya ce ka ce musu al afwa abin da yayi saura na daga dukiyanku wanda ba za ku kuntata ba kuma ba zai taba yawan da kuke gani na dukiyanku ba كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون حكى الله يتي بينا مكو آيوينسا دومين كزمو كنجي توران الله aka ce ita ce farkon ayin da ta sauka a kan jiya daga baya kuma aka sake saukar da a ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah lokacin kuna cikin maye daga karshe kuma Allah ya yanke hukunci gaba daya yace innama yuridu shaytan an yuti'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an sabilillahi an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun to daga nan ne aka yanke maganar shan giya da zaman to wanda ya sha giya ma da akwai haddin da ake yi masa na hukunci da manzo Allah yake ku guji ku guji wato ummul khaba'i aka yi faɗa masahabbansa a wani hadisi wanda imamu muslim ya rawaita ya ce ku guji mu uwar uwar laifuka gaba ɗaya sahabbai suka ce ya rasulullahi menene uwar laifuka gaba ɗaya manzon Allah ya ce shan giya manzon Allah ya ce daga cikin waɗanda suka gabata gabanin ku akwai wani mutum mai bautan Allah wata mata tana son ta lalata shi ta lalata da shi ta rasa yadda za ta yi sai ta tura ku yanganta da ta ɗauko mata wannan mutum akan wannan mutumin zai zo wato ya yi mutu wani abin da ya shafi addini haka ko ko shahada ko wani abu makamancin haka bayan ya zo gare ta sai ta ajiye masa jiya ta ajiye masa jinjiri sannan kuma ta zauna da sama ta ce ko ka sha jiya ko ka kashe wannan jinjirin ko ka sadu da ni ya rasa wanne ne mafi sauki a ciki sai yake ganin kamar jiya shi yafi sauki yaga idan ya kashe jinjiri babban laifi ne idan ya yi zina da ita babban laifi ne amma idan ya sha jiya kamar bai kai bai kai wa illan laifuka ba bai sha jiya ko sai yake a ƙara masa ya ƙara sha shikenan sai ya afka masa ya kama lalata da ita yaron ya dame shi da kuka sai ya taso kuma ya ɗauki wuka ya kashe yaron kaga dukka ta biya ta sabauta masa ya aikata dukkanin laifukan da da da yake afka a cikin shi yasa aka kira ta da ummul kabair wanda kuma akan fito da wasu abubuwa a zamanin nan wanda wai ana ganin ba a ambace shi da sunan giya ba dan haka ba giya bane manzo Allah ce kullu muskirin fa huwa kambur dukkanin wani abu mai sa maye to giya ne giya kuma haramun ne da kowane nau'i don manzon Allah ce a ƙarshen zamani za a fito da kayan maye da suna daban-daban daban-daban daban-daban kamar yadda yanzu za ka gani wani kayan maye ma maganin mura ne za a sha shi a yi overdose idan an sha shi shikenan sai mutum ya kama bacci mutum yana ganin dindimi dindimi mutum yana jin kamar zai tashi sama hakan nan shikenan kawai manzon Allah ce duk abin da yake saka gushewan hankali wannan abin jiya ne kuma giya cutansa ya fi tasarwa mutum lokacin da mutum ya kai shekarun girma na haka mu yi iya ƙoƙarinmu sabila da yanzu shaye-shaye ya yaɗu cikin samari har wajen mata za ka ga wannan shan kayan kwalban yana nan wanda kuma duk wanda aka jarrabe shi da wannan shaye-shayen to yana da matukan samun zuciya da wuya ya iya bari yana nakasa wa mutum kwakwalwa dan daga lokacin da mutum ya fara wannan abun ba zai amfani kansa ba idan yana da fahimtar karatu da kyau to fahimtar karatun nasa bai daku idan yana bautan Allah zai hana shi aikata abubuwa na da'a ma Allah sabila da duk wata zunubi zunubai mafi yawa sukan hana bawa aiki na nagarta idan kana yawan aikata zunubi to in ka juya ma Allah baya to shi ke sai Allah ma ya juya maka ba. Shi yasa gwargwadon fuskantar Ubangiji da kai gwargwadon yadda Ubangiji zai fuskance ka. In kana aikin nagarta misali kana sallah na fila raka'a biyu to Allah sai ya fuskance ka sai ka ji kana karawa kana karawa amma idan ka juya ma Allah baya kana aikata ayyukan laifuffuka to shi kenan Ubangiji in ya juya maka baya sai ka yi ta yin aikin ka yi ta yin aikin ka yi ta yin aikin karshe ma a ɗauki ranka cikin aikata wannan aikin duk da cewa Allah mai gafara Allah mai jin kai ne babu abin da Allah yake so kaman bawa idan ya yi laifi ya yarda da cewa ya yi laifin kuma ya tuba kar ya zama to almusirru mai togewa akan laifi manzo Allah ya ce ma asarra man istakfara walau fil yawmi 70 marra wanda yake ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bai zama almusirru ba almusiru shine wanda zai toje akan laifi yau yayi gobe yayi kuma baya tuba wannan babban bala'i ne sai za suka ce akwai al-israru akwai at-takrar al-israru shine ka toje akan laifi kai ta aikatawa ba tuba at-takraru kuma idan kai ka tuba idan kai ka tuba idan kai ka tuba to mutum idan kai ka tuba to Allah ya ce zai karbi tubanka kamar yadda Allah ya faɗa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم duk wanda ke aikata wani laifi to kada ji cewa Allah ba zai karbi tubansa ba Allah yana gafarta zunubi gaba daya kuma Allah mai rahma ne mai jin kai a wani hadisi wanda aka karba daga Abu Dawud alaihi salam a Abu Dawud radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji yana cewa bawa na yayi laifi amma da yayi laifi sai ya zo ya san cewa da akwai wani ubangiji mai gafaran zunubi dan haka Allah ku shaida Allah ya ce wa mala'iku ku shaida ku shaida na gafarta ma wannan bawa laifukan sa gaba daya sannan Allah ya ce bawa na ya tuka aikata irin wannan laifin sannan ya sake fahimtar babu wani yana da ubangiji mai gafarta zunubi ya sake dawowa ya nemi gafara na haka mala'iku su shaida na gafarta maka sannan Allah ya ce bawa na ya kuma aikata wannan laifin amma ya daɗa sanin cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubi ya nemi gafara na don haka ku shaida na gafarta masa kai daga yau ma tun da bawa na ya yarda ni mai gafara ne ya aikata duk abin da ya ga dama zan gafarta masa zunubinsa amma wannan ba shi yake nuna maka kai ta aikata laifi ba sabila da neman gafaran zunubi yana kula da abin da ka kulle a zuciyanka annadamu alama fata a zuciyanka ka kulle cewa wannan laifi da kake aikatawa kayi regretting akai kayi nadama akai ba kana tuban zuciyanka baya kulla tuba ba a zuciyanka ya kulla cewa kayi nadama sun ce shine samu ma ka zubar da hawayenka akan wannan nadama din to wannan shine tuba to dan haka masu shaye-shaye shaye-shaye yana da illoli da yawa na farko saban Allah ne na biyu saba mazamantakewa ne na al'umma sannan na uku cutar da rayuwa ne sabila da ka gurɓata kuma za ka gurɓatar da wasu domin duk mai shaye-shaye ba ƙasa ba ta moransa shi ba ya moran kansa sai dai zama nauyi ma al'umma sai dai zama nauyi ma al'umma ba zai iya kawo wani abin da zai amfani al'umma ba shi kuma Allah yana kira mutum ne zuwa ga ya aikata abin da zai taimaki kansa bayan haka ya taimaki duniya ya taimaki al'umma kai taimakon ma ba iya kansa ba ba iya wanda suke cikin addininsa ba ya taimaki kowa da kowa shi yasa babu abin da take ba ma mutum yanci ta harrara mutum ta yanta mutum daga dukkanin wato wahalhalu na rayuwa kamar addinin musulunci ya haramta maka shan giya ne dan amfanin kanka ba dan amfanin Allah ba amma bature shi da ke idrakin ba irin na wato idrakin ba idraki ne na ubangiji ba ko ko ba idraki ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi a wajen sa idan an sha giyan falba wannan ba laifi bane amma dai irin wannan solution din da wannan wiwi din shine idan an sha ko kuma kwayoyi haka in an kama mutum da shi shine yayi laifi amma irin wanda ake zuba ta a kwalba wai wannan ka sha ta ba laifi bane me yayi maraban wannan da wancan dukkan kasar da hankali yake kuma dukkan sa yana dukkan su yana sabautar ma hankali da rauni yana sabautar ma hankali hankali yakan talafa da dalilin sa haka abinda ya kamata muna fa'idan kuwa da kowace aya duk aya idan ka ganta to wannan ayan akwai abin da take karantarwa to abin da take karantarwa shi ake so mu dauka mu jin yin amfani da shi ba kawai shi kenan an yi tafsiri an tashi an kada riga an tafi ba Allah ya tsammace mu yau za mu tashi a aya na gaba aya na 220 Allah rahmat bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يتي a duniya da lahira duk wannan abubuwan da ake faɗa muku na dokoki to zai amfanar da ku ne a duniya da lahira kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah dan ku yi tunani dangane da abin da zai amfane ku a duniya da lahira domin manzon Allah ya zo ne domin ya yantar da mu daga wahalan duniya sannan ya yantar da mu daga wahalan lahira bayan manzon Allah ya zo mana da wannan addini daga gurin Ubangiji wanda ke ɗauke da shari'o'i da hukunce-hukunce sannan manzon Allah ya zo mana da alƙiyamun ruhiyya wasu ƙiyam na ɗabi'u da ƙiyam na ruhi da ƙiyam na rayuwa da ƙiyam na ijtima ƙiyam masu yawa idan Allah ya zo mana da su dangane da alƙiyamar ruhiyya ɗabi'u da kuma yanda ruhi zai tafi zuwa ga alkhairi Allah Ubangiji ya faɗi ayoyi da yawa wanda mai karanta Qur'ani yana cin karo da su dangane da kiyam na ɗabi'u Allah ya faɗa yadda za mu mu'amala wala ta haka wala wala wala ta najisu wala yadtab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum kaga wannan koyar da ɗabi'u ne sannan ya koyar da mu yayi zani zamantakewa ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الهكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن Allah ya saukar da wa'innan ayoyi domin zamantakewa to bayan addinin musulunci ya koyar da mu hukunci na addi wato hukunci na bautan Allah ya koyar da mu ɗabi'a na zamantakewa shi yasa addini shine rayuwa rayuwa shine addini duk wanda ke rayuwa a duniyar nan baya da addini to bai ma san rayuwa ba yana bautan banza ne ma duniya addini shi ne shi yasa Allah a ayoyi da yawa yana bambanta tsakanin kafirai wanda ba su da addini da kafirai wanda suna da addini ai da yahudu da nasara da mushrikai ba ɗaya suke ba Allah ya bambanta su Allah ce lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi ko wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum al bayyina kaga Allah yace allazina kafaru an ware kafirai da ahlul kitabi sabila da akwai guraren da mun hadu da ahlul kitabi sun yadda da akwai Allah mu ma mun yadda da akwai Allah sun yadda da akwai manzanni mu ma mun yadda sun yadda da akwai tashin kiyama mu ma mun yadda sun yadda da akwai littafi mu ma mun yadda sun yadda da akwai lada mu ma mun yadda sun yadda da akwai ukuba ga wanda ya saba ma Allah din mu ma mun yadda su dai ba su yadda da manzon Allah ba a nan ne suka rusa ayyukansu gaba ɗaya da kuma mu ma mun musa annabawansu kamar yadda suka musa annabinmu da da mu da su mun yi daidai آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بام ربك كان من ذني دكان دون من إيماني لك سيند مك بمبنت رسولك فالله يتي في الدنيا والآخرة wa'innan dokoki da aka saukar muku za su amfanar da ku a duniya da lahira kuma za ku yi tunani cikin abin da za ku amfanar da kanku a duniya da lahira Allah ya ce yas'alunaka anil yatama ya rasulullah suna tambayan ka dangane da marayu waɗanda iyayensu maza suka rasu suka bar su suna ƙanana to suna tambayan ka dangane da haƙƙin su ya ubangiji kamar yadda Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaita daga Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace lamma anzala Allah ta'ala wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya na wala taqrabu mal al-yatim ko kuma innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulma lokacin da aka saukar da wannan ayoyi shikenan to he zama mutum idan da marayu a hannunsa sai ya raba dukiyarsa da sai wato sai ya raba abincinsa da abincin maraya sai ya zama an dafa abincin maraya daban idan ya cinye shi kenan in bai cinye ba abincin ma har ya lalace sabila da baya son ya tudan ya cikin abincinsa sabila da yana tsoron kar ya ci abin da Allah bai yarda masa ba to dalilin haka sai Allah ya saukar da wannan aya Allah sai ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayan ka dangane da marayu Allah ce kul islahun lahum khair kyautata musu shine abinda Allah yake so shine alkhairi wa in tukhaliduhum amma idan kun tudan kun yi kun yi hulɗa da su kun yi mu'amala da su kun kyautata mu'amala da su fa ikwanukum dan uwanku ne a addini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san me me me me barna kuma Allah ya san mai gyara Allah ya san wanda yake barna daga mai gyara walau sha Allah la'anatakum da ubangiji ya ga dama da ya wahal da ku ya saka ku cikin kunci da damuwa amma inna Allah azizun hakim lallai Allah ubangiji buwayayye ne kuma gwani ne cikin gudanar da al'amuransa wasu suka ce wa in tukhaliduhum fa ikwanukum Allah yana nuna idan kun tudanya dukiyanku da dukiyansu wajen kasuwanci to fa ikwanukum yan uwanku ne a maimakon yau su ci gobe su ci jibi su ci suna ci har dukiyan nasu ya kare to babu laifi dukiyan su ku saka shi cikin kasuwanci kuna juyawa a ciki kuna samun abin da za ku ci kuma a ciki kuma kuna samun abin da za ku tallafa ma rayuwanku da shi Allah ce man kana ganiyan falyasta'fu amma mawadaci ya kane da barin dukiyansu kar ya taba komai amma kuma wanda ya zama mabukaci ne yana wahalar rayuwa sannan an ba shi dukiyar marayu dukiyar da yawa to da bar wannan dukiyar tana ajiye to an yadda masa ya ɗauki wannan dukiyar yana juya ta ta hanyar da zai samu amfanar rayuwa ya amfanar da wa'innan yaran kuma dukiyar tana nan Allah yana son haka wa in tukhaliduhu fa ikwanukum amma wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslim Allah ya san me barna daga mai gyara walau sha Allah la'anatakum da Allah ubangiji ya ga dama da ya bar ku cikin kunci da wahalhalu amma kuma inna Allah azizun hakim lallai Allah buwayayye ne kuma gwani ne na'am
ولا تنسوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنجه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون bayan Allah ya kawo wato hukunce-hukunce na zamantakewa to Allah sai ya shigo da magana na aure sabila da babban zamantakewa shine zamantakewa na aure wanda a shine ake samun hayayyafa a shine al'umma suke karuwa suke yaduwa Allah ta yace wala wala tankihu mushrikina ya ku musulmai ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah wala tankihu mushrikina kada ku auri mushrikai wala tankihu mushrikati kada ku auri mushrikai mata aka ce wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi wanda ake kiransa da Abu Mursadil Ghanawi ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah wanda yana daga cikin wanda suke aiki kwarai da gaske masahaba wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda idan mutum ya musulunta a garin Makka kuma ya gagara yanda zai samu ya taso zuwa ga manzon Allah to cikin dare sai a tura shi sai ya ɗibo wa innan mutanen aiki ne mai haɗari sai ya ɗibo wannan mutanen ya kai su zuwa ga manzon Allah Musadul Ghanawi to shi ne wani lokaci ya tafi garin makka zai ɗibo wasu daga cikin wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sai ya haɗu da wata matarsa wanda wannan matan nasa yana haɗuwa da ita dama koko ba matansa ba astaghfirullah wata ƙawarsa wato abokiyan hulɗansa na na na fasikanci a zamanin jahiliya ya haɗu da ita yace wance ta ce wani sai ai tun da ka zo yau sai ka sauka a gida na ka kwana na wato na maka masauki sai ce ai ina ai yanzu babu wani tasarifi wanda muke ce sai da umarnin Allah da umarnin manzon Allah Allah ya hana ba zai yi ba haka tace to ka aure ni sai shi ba zan aure ki ba sai ne yana nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan kuwa bayan ya koma sai ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya shiru sai aka saukar da wannan aya wala tankihul mushrikati tarku auri mushrikai mata hatta yuminna har sai sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala amatun baiwa mu'minatun wanda take mu'mina khairun min mushrikatin tabi wato mushrika wanda wanda take bautan dodo wanda take tsafi ta ji su wal wa'ajabatkum koda wannan mushrikan ta burge ku kuma wala tunkihul mushrikin kada ku aurar da ƴaƴan ku wa mushrikai hatta yu'minu hatta sun yi imani wala abdun mu'minun bawa mu'min khairun min mushrikin ya fi mushriki wala wa'jabakum ko da wannan mushrikin ya burge ko wajen nasaba ya burge ko wajen dukiya ya burge ko wajen cin fiska to bawa wanda yayi imani da Allah ya fi wanda yake dauke da wa'annan abubuwan duka idan dai har mushriki ne bai imani da Allah ba kaman an tambaye Allah to me yasa ka yadda ya ubangiji da cewa musulmai za ta auri junansu amma ba ka yarda da cewa mushirka za ta auri mushirki ba ko mushirki zai auri mushirka amma anan malamai sun bambance akwai ahlul kitabi sannan kuma da akwai mushrikai wasu sun ce ba a auren ahlul kitabi kuma suna cikin ciniki na mushrikai dan wasu sun ce wannan aya ta shafi ayan da take cikin suratul ma'ida wanda ayan take nuna halaccin auren ahlul kitabi wasu kuma suka ce a ita na cikin suratul ma'ida din ta shafe wannan aya kaman a haka ne sayyidina abdullahi bin umar ya tafi kuma ya tafi ne haka wasu mara daga magabata da dama suka tafi kula da hadisin da wato muhammadu bin rayyan aka karba daga gurinsa yace haddathana muhammadu bin rumhu haddathana allaitu an nafi anna abdullahi bin umar كان إذا سئل عن نكاه الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المؤمنين سيدنا عبد الله بن عمر إذا أنت بيش دنجني إذا مسلم يا أولي مشركة لقد تكن نصارى وتؤورا أهل الكتاب سيدنا عبد الله بن عمر فيك الله يا حرمك ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها إيسا إيسا شيء تبتني شركا بيتما ما تتشيء بنجد تنيع النبي إيسا wannan shine babban shirka kula da haka sai yace da auren musulmai da auren ahlul kitabi duka haramun ne Allah ya haramta ba a aura dan haka ya faru su dina Umar su zai kullul yaman ya auro wata banasariya su dina Umar ya masa ummi ya take ta haka kuma ya take ta ya tambaye shi dan ne Allah ya ya halatta ka ce kuma na take ta yace sabila da a wannan gari da ka aura wannan gari da na tura ta kake zaune a gurin na ji labarin ka auri mushirka yar gurin wannan garin mafi yawanci ba musulmi ne ba idan ƴaƴanka sun taso za su bi bangaren uwansu ne ba za su bi bangaren ka ba dan haka na haramta maka ba na haramta maka ne da haramcin ayan da yake cikin alqur'ani ba na haramta maka shine alal istihbabi shine wasu suka ce makaruhi ne auren ahlul kitabi din wasu kuma suka ce a'a Allah ya ya halaka wasu kuma suka ce haramun ne amma abin da jamhuri suka tafi shine auren mushrika wanda ba ta da addini haramun ne amma auren ba yahudiya ko ba nasariya wanda suke da addini wannan ba laifi bane sabila da alakan da ke tsakani na sun yarda da littattafai sun yarda da annabawa sun yarda da ubangiji da sauransu to wannan dalilin yasa da akwai alaka wato a tsakani Allah ya bambanta tsakanin kafirai mushrikai da kuma kafirai ahlul kitabi cikin bakara Allah na ce ma ya waddu allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha kaga anan Allah ya bambanta haka nan ma lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin Allah ya bambanta tsakanin ahli alkitabi da mushrikai dan haka ba za a hada su gaba daya a masa kudin goro a ce dukkan su suna cikin sulhi na wanda ba za a aure ya haramta a tsakani ba والله يقول ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا تركوا أوري مشركي ما تفيقني إيماني idan sun yi imani sai ku aure su kaga an ba ma marsadul ganawi amsa akan abinda ya zo ya tambaya na cewa zai auri wancan wato karuwan nasa na zamanin jahiliya to Allah ya ba shi amsa ce ne yace sannan kuma maza ma wala tunsuhul mushrikina kada ku aurar da ƴaƴanku wa mushrikai mushrikai maza daga nan ne malamai suka ce to kaga wannan ya tabbatar da cewa yana daga cikin sharadin aure waliyi dan a wani kira'an an kira shi da wala tankihul mushrikina hatta yuminu a wani kira'an kuma an karanta shi da wala tunkihu wanda wannan kira'an shine jamhur suka karanta da shi kada ku aurar da ƴaƴan kuma al mushrikina mushrikai maza sai sun yi imani sai suka ce ahlul kitabi za a iya auren matansu amma shi ya wato musulma daga cikin mabiya manzon Allah ba za ta auri ahlul kitabi ba kula da cewa miji shine yake da ƙarfin jagoranci a hannunsa daga lokacin da aka ce miji yana wani addini ne ya auri musulma kuma to almar'atu tadinu bi dini zawjiha mace tana addini ne da addinin mijinta karshe sai ya jace ya maida ita addinin sa to wannan dalili yasa a mace musulma ba za ta auri ba yahudi ko ba nasari ba amma namiji an halatta masa ya auri ba yahudiya ko ba nasariya in ya ji cewa ya yarda duk da cewa kazanta ne su najasa ne su dangane da musulmi amma in ya yarda da cewa hakan ya kwanta masa a rai Allah subhanahu wataala bai hana masa ba sabila da Allah ubangiji ba ya tsaurarawa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ko da yaushe yana son ya kawo abu ne mai sauki ba abin da zai zama tsanani ma al'umma wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum ulaika yad'una ila an-nar والله يدعو إلى الجنة والمغفرة waɗannan wato mushrikai din suna kiran ku ne zuwa ga wuta ma'anan suna kiran ku zuwa ga wuta suna kiran ku zuwa ga ku kafirce da Allah ku kafirce da manzon Allah to kiran ku zuwa ga ku kafirce ma Allah da manzon Allah tamkar suna kiran ku ne zuwa ga wuta amma wallahu yad'u ila aljanna Allah yana kiran ku zuwa ga ku yi imani ku yarda da umarnin da ya muku sabila da imanin da za ku yi da yarda da umarnin da ya muku shine zai wajabta muku shiga aljanna wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi iznihi yana kira zuwa ga wato aljanna da gafara da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi yana bayyana ayoyinsa wa mutane la'allahum yatazakkaruna ko da su samu tunani a zuciyarsu kula da ayan da muka karanta a baya Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi ko la'allahum yatafakkaruna kaga a can sai Allah ya ce la'allahum yatafakkaruna kabila da an yi magana ne akan shan giya shan giya kuma iyari ne na ma'aunin hankali hankali ne yake buguwa to dan haka hankali shine yake tafakkuri amma wa azantuwa na zuciya kuma ba hankali bane yake karban wannan sakon zuciya ne yake karban wannan sakon to a wannan kuma sai Allah ya ce la'allahum yatazakkaruna ko da su samu tazkiri wa yubayyinu Allah wallahu yad'ukum ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatazakkaruna ko da su samu tazkiri tazkir kuma shine wa'azantuwa na zuciya ko ku tunani na zuciya tafsir kuma shine tunani na kwakwalwa da fatan muna ganewa na'am Allah ya ce wa bayyana ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkaruna yana babbayyana ayoyinsa ga mutane ko da su wa'azantu su yi biyayya ma umarnin da yake yi musu akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am
ويسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو عذاب فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ويسألونك عن المحيط قل هو عذاب فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آية بايا الله يا إما جنا دنجني دا wanda ya cancanta musulmi ya aura ya auri mumina ya fi mata alkhairi akan ya auri mushrika mace kuma ta auri mumini ya fi mata alkhairi akan ta auri mushriki sabila da dukkanin musibar da al'umma suka fada a ciki al'umman musulmi suka fada a ciki bai shige kafirta junansu ba bai shige kaga musulmin da ke sallah ke azumi ke zakka ke hajji ka ce masa mushriki ko ka ce masa kafiri ba wannan shine mafi yawan bala'in da ya afka cikin al'umman musulunci kowa da kowa idan dai har baka fahimci irin fahimtar ba sai ya ciro makamin da zai yaƙe ka da shi har gobe abin da ya kamata musulmi su dawo kai na wahaba na haɗin kai shine idan dai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum yana sallah yana azumi yana karanta alkur'ani to abin da ya kamata shine kada sabanin da ke tsakanin karfi ya kai ga kace maka kafiri ko mushriki in ka fahimci abin da bai fahimta ba ka tsaya akan fahimtanka sai a zauna lafiya ko illan da yahudawa suke mana suna mana illa ne ta hanyar wanda ta hanyar yakan junanmu da muke yi wasu su farma wasu akan cewa wai innan mutanen ba musulmi ne ba mushrikai ne su ko ku kafirai ne su ko ko yan bid'a ne su sai su far musu da zagi har suna fitar da su daga addinin musulunci ne wannan shine tsayen da ba yahude yake samun daman da zai yi illa wa musulunci amma a kullum ya kamata mu haɗa kai ina yawan kawo labarin Merical Angela yar kasan Germany da take ita musulmai suna bata mamaki kwarai da gaske addinin su daya alƙiblan su daya annabin su daya qur'anin su daya amma sun jika junan su da jini kowa yana kokarin ya yaki kowa wani musulmi ne wani dan bid'a ne an gara wuka idan ka tafi iraki ka tafi suriya zaka ga musulmi su suke kashe junan su da junan su wannan shine yaƙan mu da aka wanda kuma an yaƙe mu ne ta hanyar wannan rarraban kan wanda Allah ya ce wala tanaza'u fatassalu wa tadhhabu rihukum kar ku rarraba sai ku daidaice sai matsayinku da haɗin kanku ya watsa a duk lokacin da al'umma suka rabu ko a duk lokacin da fitina yake kutso kai ta cikin su makiyi zai samu kofan da zai shigo dan haka duk wanda suke kokarin kawo raba kan al'umma don Allah fi ma Allah fi ma manzon Allah idan dan duniyar su suke wannan abun wallahi zai zama musu hasara ran alkiyama idan suna yi ne domin neman suna wallahi zai zama musu azaba ranar alkiyama duk fahimtar da zaka yi ka zauna akan fahimtar ka wanda bai fahimci fahimtar ka ba ka masa adalci ka rabu da shi yayi fahimtar ka inda ya ce la ilaha illallah to shi kenan ba ka da wani abin da zaka ce a kanka kamar yadda manzon Allah yake umurtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah iya ka kenan idan mutum yace la ilaha illallah baka da alƙalami a kanka idan kuma ka fahimci fahimtar da bai fahimta ba to ba za ki sara kai ba ɗauko hujjojinka ka faɗa ka karanta shi ne sauraro idan ya gamsu da naka ya ɗauka in bai gamsu da naka bai ɗauki na wanda zai ɗauka shi kenan an zauna lafiya sabila da haka mu nisanci kafirta musulmi mu nisanci tukan fahimtar juna sabila da mafi yawa masu tukan fahimtar juna wato rashin karatu ne ma ko karatun zamani kai a nan manahijin bahas in ka karanta akwai ihtiramu ara al-akhari ka girmama fahimtar wasu wanda kai baka fahimci irin fahimtar su ba amma idan ka ga fahimtar su to ka girmama fahimtar su kar ka soki fahimtar ka muna ta fahimtar sabila da kai baka kan wannan fahimtar wannan duk yana daga cikin rashin ilimi wannan wannan wannan hayaniya da zage-zage da kafirta musulmi da bid'antar da musulmi din mu dai Allah ya tsare mu da kafirta musulmi ba mu ce ma kowa kafiri ba Allah ne shaida ba mu ce ma kowa mushriki ba Allah ne shaida kuma shehunan mu ba su daura mu akan wannan fahimtar ba kuma duk wanda yake mana kafirai ko yake mana mushrikai ko yake mana yan bid'a mun bar shi da Allah Allah ya mana maganin sa idan shi kura ne Allah ya hada shi da kurayen da suka fi karfinsa in shi kare ne Allah ya hada shi da karnukan da suka fi fitika sai su yaga yaga da shi ba ruwan Allah wa yas'alunaka 'anil mahid ya rasulullahi suna tambayar ka dangane da macen da take cikin jinin haida a wannan wa yas'alunaka 'anil mahid an ce wannan ayar ta sauka ne akan sahabin manzon Allah Usayd ibn Khudayr ko ko an ce ta sauka ne akan ubba da bin bashir sabila da al'ansar mutanen madina sun zamo suna kwaikwayon wasu ɗabi'u na yahudawa sabila da kasancewan yahudawa suna da ilimi na littafi a gurinsu kafin manzon Allah ya zo madina to yana daga cikin ɗabi'un yahudawa idan mace tana cikin jinin haila ba za su zauna da ita ba ba za su ci abincinta ba duk abin da ta taba ba za a taba ba kai sukan fitar da ita su fitar da ita daga gida ma su gina mata wato su mata can wani bukka a jeji sai ta gama haidarta ta dawo wanda kuma har wasu daga cikin al'ansar sun ɗauki wannan ɗabi'a har bayan zuwan manzon Allah ma sai zamanto suna kyamatan matansu fiye da tunani idan matansu suna cikin jinin al'ada to shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina sai suke tambayar ka dangane da wannan ɗabi'a mai haida da Yahudawa ba su kusantanta gaba ɗaya sukan kaurace mata ne mafi yawa idan za su sadu da mai haida sai dai su zabi da ita ta tuburanta su kuma na tsara sun fin yadda kawai babu wani laifi mutum ya kusanci matansa don tana haida ba wani abu bane shi kuma addinin musulunci addini ne wasafi addini ne wanda ke tsakatsaki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bisa umarnin Allah Allah ya hana a zo wa mata ta tuburansu Allah ya hana sannan kuma Allah ya hana a zo musu ta farjin su ta gaba Allah ya bari tsakatsaki ba za a kaurace musu ba ba za a ci cin abincinsu ba ba za a ci kumbantansu ba duk alaƙa na aure za a iya yi jima'i ne Allah bai yarda a yi ba shi ne Allah ke ba da amsa wa yas'alunaka anil mahid al mahid anan alaƙa idan aka ce mahid yakan iya zama wa zarfu zamani yakan iya zama wa zarfu makani kuma yakan iya zama wa suna ma al mahid zai iya zama wa lokacin da ake haidar al mahid zai iya zama wa gurin da haidan yake fita al mahid zai iya zama wa matan da take yin haida sabila da sun ce almanidu an ciro shi ne daga haudu ma'anan almanidu ibaran na nufin afsailam ne abin da yake sauka sabila da shi wannan jini da suke fitarwa jini ne na cuta da ke sauka ya taru ya taru ya taru idan ya taru kuma idan lokacin fitansa yayi sai wannan jinin ya fita to saukansa da taruwansa ne sai aka kira shi da wato haidu sabila da taruwan da yake yi hada yahidu haudu sai yasa ake ce alhaudu alhaudu ma'anansa magangara ko kwatacci wajen taruwan abu to suna tambayar ka dangane da wannan jini na al'ada da ke zuwa wa mata ya rasulullah amsan da zaka ba su kulhu wa aba wannan jini cuta ne cuta ne yake sauka kuma idan ya sauka yana da wari kuma bayan yana da wari wato yana cutarwa gurin zamantakewa kun huwa aba cuta ne tafiya da duk abin da za ka cuci da shi wajen sheka ko ka cuci da shi wajen tabawa to wannan abin sunanta al'aba ƙazanta kun huwa aba fa atazilun nisa'a fil nahi ku kaurace ma mata ma'ana ku tubu ga barin mata fil mahidi lokacin da kuke cikin haiba wala taqrabuhunna kada ku kusance su malamai suka ce taqrabuhunna idan ya zo da taqrubuhunna wannan kafin din aka masa bomma to ma'anansa kada ku kusance su kusanta na zamantakewa amma idan ya zo da fataha wala taqrabuhunna kafin din aka masa fata to yana nufin kada ku yi jima'i da su sabila da Allah ubangiji yakan yi kinaya ko ko yakan yi tashbihi sabila da a tsar a a cikin ta faɗan wasu sunaye wanda ke na tsarin shi sai Allah ubangiji ya kinaya ko ko ya tashbihi da abin da zai abbara wannan abu wala taqrabuhunna kada ku yi jima'i da su hatta ya kurna haske sun tsarkaka ma'anan tsarkaka haske jinin ya yanke imamu abu hanifa ya ce idan jinin ya yanke dan jinin yakan iya yankewa ya dawo misali mace yau ta ga haida ya zo mata jininta ya zo da ya zo mata zuwa gobe kuma jinin ya yanke to yana yankewa za ta yi tsarki ta ci gaba da ibadu duk abubuwan da aka hana mata na sallah da azumi da karatun alqur'ani da taba alqur'ani da shiga masallaci duk za ta iya amma daga lokacin da jinin ya dawo mata to shikenan za ta bar duk wa'innan abubuwa na ibada sai dai azumi ne za ta biya to a mazhabin imamu abu hanifa ya ce idan jinin ya yanke misali jinin ya zo mata yau wasu gari sai jinin ya yanke to za ta iya wato mijinta zai iya zuwa mata ya yi mu'amalan aure da ita babu laifi a gurin imamu abu hanifa da dawudu zahiri duk sun tafi akan haka amma a gurin imamu malik wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki ma'ana sai kwanakin jinin nasu ya gama bayan ya gama sun yi wankan tsarki daga nan kuma sai ku kusance su wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tabaharna idan suka yi tsarki dama iya adadin kwanakin jinin idan dai na haida ne goma sha biyar ne haka suka ce a mazhaban imamu malik goma sha biyar ne iya tsawonka kenan idan ya shiga kwana goma sha biyar kuma mace za ta yi wanka ta yi tsarki ta ci gaba da ibadunta sauran wannan jinin kuma wannan jinin rashin lafiya ne in dai har jini ya shiga kwana goma sha biyar to ba haida bane rashin lafiya ne ba zai hana ki ibada ba za ki yi wanka ki tsarki ki ci gaba da ibada kuma ba zai hana ki sallah ba wannan jinin amma an so duk wani sallan da za ki yi ki yi ma wannan sallan alula an so haka sabila da jinin da ke abin nan sai ki nemi magani inda kuma za a bambanta jinin haida da jinin istihaba dan jini kashi uku ne akwai alhaidu shine jinin al'ada wanda yake zuwa wa mata daga lokacin da suka kai shekaru na munzilin balaga yakan zo musu shine wanda muka ce iya tsawon kwanakin sa goma sha biyar in ya shi da goma sha biyar ya zama rashin lafiya akwai annifasu annifasu shi kuma jinin aihuwa jinin aihuwa yakan mace takan iya aihuwa yanzu ya zaman to zuwa jumawa ma babu jini idan ya yanke jinin za ta yi alula ta gaba da ibadu amma idan jinin bai yanke ba to za ta ci gaba da zama ko da ta kwana arba'in ne za ta ci gaba da zama ba ta sallah ba ta azumi sannan kuma abubuwa na taba na taba Qur'ani a cike gaba daya da shiga masallaci da itikafi da dawaki duka za ta yi wa'annan ba sai ya kwana 60 in ta kwana 60 to ta cika iya kwanakin da jinin iya iya kan jinin kenan idan ya shiga haka kuma kuma wannan ba jinin nufasi bane ya zama jinin rashin lafiya na karshe kuma shine jinin istihaba istihada shine jinin da yake zuwa na rashin lafiya idan ya gota kwanakin wato al'adan mata na kwana goma sha biyar ɗin ko kuma kwana sittin ɗin. Yadda kuma ake bambance tsakanin jinin haida da jinin istihaba. Jinin haida shi baƙi ne, baƙi tsirin ne, sannan da akwai jaja-jaja yana ɗauke da jaja-jaja cikinsa. Amma shi kuma jinin istihaba ja ne, jazir kuma yana tsanalo, bayi da kauri yana tsanalo hakan nan. to idan mace ta ga wannan jinin wannan jinin ba jinin haida ba ne jinin rashin lafiya ne ta nemi magani kuma ba zai hana ta yin sauran ibadunta ba da fatan muna ganewa to kul huwa aba fa atajidu nisaa fil mahid ku ku ku ku ku gabarin matan ku wajen ku tantance wajen jima'i lokacin da kike haiba wala taqrabuhunna hatta yaqhurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki فإذا تطهرن إذا سكت تركتها تفاتوهن كزوم موت من حيث أمركم الله فإن الله يأمر فيكم وانا حديث ذاك كربا دغا صحاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وان إمام البخاري يا رويته hadisin na ce kare da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil abqa manzon Allah ya fito ranan idin babban sallah a wani ruwayan kuma aka ce idin karaman sallah ne ila musalla ya fito wajen sallan idi famarra ala nisa'i sai manzon Allah ya shige taron mata fa qala sai manzon Allah ya ce ya ma'shar nisa tasaddaqna fa inni uridukunna akthara ahlan nari annabi yace kuna yawan sadaka domin ni an nuna mun ku nan ko mafi yawan yan mafi yawan ku yan wuta ne fa kullu sai suka ce wa bima ya rasulullah to me yasa za mu zamo yan wuta wato mafi yawan mu yan wuta ne ya rasulullah qala sai manzon Allah yace tukfur tukfirna la'ana kuna yawaita furta kalman la'ana da tsinuwa kuna yawan furta shi wa takfurna al'ashira kuna kafirce ma dangi duk abin da miji ya rike to rana ɗaya za ki zo ki ce ke baki taɓa ganin alherin ba a duniya ko ɗaya baki taɓa ganin mutiya ci ba ma irin sa to sabila da harshen mata mafi yawa harshen su shi yake kai cuta manzon Allah ya kuma ce musu ma ra'aytu naqisatil aqli wad dini ban taɓa ganin wanda suke da raunin hankali da addini wanda a cikin halittun Ubangiji ba kamar mata. Sai suka ce, Me yasa ya Rasulallah, ta yaya muka zama masu raunin hankali, ta yaya muka zama masu raunin addini ya Rasulallah. Sai manzan Allah ya ce, Dalilin da yasa nake ku masu raunin hankali ne, ya ce, Alaika shahadatul mar'ati, misla nisfi shahadatul rajul, shaidan mace kwaya ɗaya ba rabin shaidan namiji ba Namiji yana matsayin mata mata kwaya biyu ne. a rabon gado ma Allah ya ce mana ni zakari misla hadul unsayayi namiji yana da rabon mata kwaya biyu a gurin shaida kuma idan namiji ba a samu namiji kwaya ɗaya ba to mata kwaya biyu su za su tsaya a maimakon namiji kwaya ɗaya annabi ce dan haka raunin hankalinku ne yasa kuka zamanto shaidan ku kuna maimakon namiji ne ku bi mata biyu suna maimakon namiji suka ce haka ne ya rasulullah annabi yace wannan shine rasul yace alaysa idza hadat hadat almar'atu lam tusalli yace mace in tayi haiza tana sallah ba ta sallah sai to rashin sallan da ba ta yi idan tana haida ko nifasi sai yake nuna tana da raunin addini ita na kisar addini ne addinin ta yana da rauni amma ba yana nuna cewa namiji ya fi mace wani daraja ne a gurin Allah ko wani abu ba namiji ba zai fi mace komai ba sai da tsoron Allah tsoron Allah ku shine darajarka kamar yadda manzo Allah ce walaysa lil arabiyyin fadlun fadlun alal adami illa bi taqwa balarabe bai da daraja wanda ya fifi ko akan darajar bakin fata sai da tsoron Allah ana cikin matan da aka yi daga waliyan Allah da akwai matan da za ka tara waliyai maza dubu ba a samu kamar su ba ba ga irin sahabi asul adawiyya ba rabi'atul adawiyya ita ce aka ce duk rana sai ta yi nafila raka'a dubu ɗaya kuma wannan nafila raka'a dubu ɗaya ba wai yana cikin sauran nafil ayyukanta bane gaba ɗaya a'a wannan nafila raka'a dubu ɗaya shi tana yin sa ne dan manzon Allah sai in ta idan sai ta ce hadhihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah na maka hadiyan wannan nafilan ya rasulullah ya rasulullahi na yi hadiyan wannan nafilan ne ba don kana bukatan wani sakamako na ladan da zan taimake ka da shi ba a'a ina son ran kiyama ka kira ni a gaban mazan al'umman ka kai alfahari da sai da rabi'atul adawiyya ita ce wanda dutse ta hau ta ga ladani ta ga mai kiran sallah na kiran sallah akan dutse sai ta ce wannan an kiran sallan yake kuwa yana kiran sallan amma ana kiran ubangiji akan dutse dutsen bai motsa ba yana idan da sallah kiran sallah sai ta hau kan dutsen da ta ce Allahu akbar sai ta faɗo akan dutsen dutsen ya fashe gaba ɗaya sabila da ƙarfin zuciyarsa da ƙarfin tsoron Allah to kasancewar mata masu raunin addini ko ko masu raunin hankali ba shi ke nuna mata kaskantattu bane ba su da daraja abinda mata suke ɗauka na ɗawainiya da jagorancin al'umma ta wani ɓangaren ya sha gaban maza nesa ba kusa ba dan an ce kullu rajulin azimin wara'a imra'atin azima duk mutumin da ka ganshi mai daraja a duniya to ya taka kafan jatumansa ne ya samu wannan daraja sabila da abin da Allah ya saka a jikin mata na baiwa da abin da Allah ya ajiye a jikin su na asiran ƴaƴan da suke haifa kada ka manta a cikin mace ka kwanta shekara biyu kada ka manta shekara ba shekara biyu ba wata tara astaghfirullah kar ka manta shekara biyu babu abin da kake rayuwa da shi idan ba abin da yake fita na daga abincin da ta ci da ragowar ruwan jikinta ba ruwan jikinta kake shanyewa don haka tasirin da za ta yi a jikinka over than tasirin mahaifinka tare da sabila da kusan ita ce rayuwanka shi yasa manzon Allah da yawan sahabin sai tambaye shi ya rasulullahi waye hakkin sai zo gaba kaina yace mahaifiyanka ya sake ce cewa ya ce mahaifiyansa ya sake ce cewa ya ce mahaifiyansa a ƙarshe ce sun ma aboka sai babanka sabila da darajar kuwa shi yasa ake so iyaye mata su zamo nagartacci idan mata suka tafi cikin ubangiji to sun fi kowa saurin isa sabila da zuciyarsu yana da ratsuba zuciyarsu yana da rauni to ubangiji kuma babu abin da yake so kaman bawa ya tafi hadarinsa jirgin kitari zuciyarsa tana da rauni tana ƙasƙanta babu abin da Allah yake so kamar haka idan haka mata sai a daji da kokari wajen salati wa manzon Allah da kokari wajen bautan Allah idan kuka yi haka da ku samu darajar da ya shige tunani sai dai namiji ya biyo bayan ki ba dai ki bi bayan namiji ba amma a makamin hadaran ubangiji amma idan a duniya ne to ayi hakuri maza suna gaba tunda masu Allah ya ajiye wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i kuma qawwamuna 'ala nisa'i saboda nafaqatu ne da maza suke duk tsawainiyan kai ko mu maza ne suke yi to anan ne aka samu qawwama din ba a bangaren ba ba a bangaren wato nusuki ne na tafiya zuwa ga Allah ba da fatan mun gane lokaci yayi sai gobe idan Allah ya kai mu muka samu dama mu sake bayani a takaice gwargwadon fahimtar mu dangane da ayan da kuma fahimtar malamai sai mu je ga ayan gaba insha Allah آه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ينا سما سيوان توبة كما الله ينا سما سيوان تركك دكتون بي الله ياتي منا الله يكرب توبة سامع أنت سنبيا سيمو رشد كراتو من أذكر الله كتن sauranin ku ɗaya ne ya to Allah ya karbi ibadunmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada to sai mu gobe idan Allah ya kai mu muna muna cika minti 40 daidai a karatun mu sai mu amsa tambayoyin ko in muka yi minti 40 daidai na ba mu kowa dama ya daga hannu ya nuna mana alamar minti 40 yayi sabila da aba mu yan uwa hakkin su masu tambayoyi din insha Allah inda wasu tambayoyin ma sai a karo domin mu samu mu amsa su duk da dai ba mu cika san shagaltuwa da yawan tambayoyi ba idan ba tambayoyin suna da amfani kwarai da gaske ba shi yasa wasu za su ga da dama sun turo da tambayoyi ba mu amsa ba muka lura da tambayoyin da mutane suke bukatuwa zuwa ga wannan tambayoyin ne sai mu amsa Allah ya taimake mu Allah ya kara wa mallan mu shehi lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran shegunan mu Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana wanda kuma suka rigaye mu Allah ya gafarta musu ya kara musu kusanci da manzon Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاته ما أخذك والخاتم ما سبق نسي العقل الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم